العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديا ديا هدى a wannan matsalaci mai albarka masjid sabirin da kato wanda yake unguwa ta mayar amfan garin da magaran allah sanya albarka da alkhairi akan wannan haɗuwa ta insha allah za mu ci gaba da darasi na littafi na usulul salasa wa ajillatuha na al-imam ashir al-allama muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi wanda muna cikin al'asulusani a asulusani malam ya yi bayani a kan maratib na addi mun ga martaba ta hari al'islam muna cikin martaba ta biyu al'iman a al'iman mun ga tarifin imani kuma mun ga shu'abin iman sannan kuma hanzo mun ga arkanin iman a sitta rukuni na hari al'imanu billah sannan kuma hallo al'iman bin mala'ika na biyu na uku al'imanu bin kutu al-munazzala na hudu al'imanu bin rusul na biyar al'imanu biliyomin akhira biliyomin akhir na shidda na ƙarshe al'imanu bin ƙadiri khairi wa shari wanda da duka a darasin da ya riga gabata mun ga bayanin wa'innan to yanzu malam a bisa kan tsarika shi in ya haɗa abu zai kawo dalili to malam zai kawo dalilai waɗannan rukunan guda shida na al'iman malam ce والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ملتي والدليل على هذه الأركان الستة دليل أقوم وإن الركن قدا شدة لإيمان كذا ما لنا ذي كاو دليل دقسكان القرآن كافين دقبايا ya kawo dalili akan dukkanin maratibul din daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qawluhu ta'ala fadar Allah wa ke sarki a ayat da ake mata kambun ayatul birri ayat da ake mata magana akan ayyuka na alkhairi sunan ayar ko kuma da abin da ta shahara da shi Allah maɗauke sarki yace laysal birra ba wai aiki na alkhairi da da'a bane ba kadai an tuwallo zuwa kuma sai bada mashriq wal maghrib ko fuskantar da fuskar ku bangaren al mashriq mahudar rana wal maghrib da kuma mahadar rana yani ba aikin alkhairi ba bai takaita ba a zuwa sallah kadai a'a aikin alkhairi da sallah da kuma wasu ababe to in mutum na gani in yana sallah shi kenan za a ga ya yawaita in dai kana sallah ka tsira na'am an kana sallah ka tsira amma kana kiyaye sauran ababen kenan dole sai ka kiyaye sauran ababen da zamu gimshiki babban gimshiki shine aqidaka imani wanda wanda ya shahara zama to ba wai aikin alkhairi da ta'a ba bai taƙaita ba akan fuskantar da wasu kakka ɓangaren almashirik da kuma ɓangaren almashirik wannan kai ka iya cewa ne ana magana ne akan musulmi da kuma wanda ba musulmi ba wanda suke kallon wani ɓangare ba idan kana an da akwai bangaren da za ka kalli mahudar rana kaga mu yanzu nan mahudar rana muke kallo ta zamto mana gabas daidai mu kalli makka ko ka'aba to da akwai gurin da kuma mahudar rana za su kalla ita ce za ta yi musu daidai da mai yake suna ɗakin Allah za su kalla to bai taƙaita ba a nan kawai yin sallah kallon gabas bai yi sallah bai taƙaita ba bai aiki na alkhairi bai tsaya ba a nan kawai da akwai wasu ababen da wasu sun yi sallah mahimmanci wasu kuma suna biyo bayan sallah su ne da abu laifin zira an tuwa zuwa cewa kuma kibar al-mashriq wal aikin alkhairi bai takaita ba akan fuskantar da fuskar ku bangare qibala ittijaha qibala tijaha kaga ta sha babban da qablu wala qibala tijaha qibala talib tijaha talib bangare للآلهة قبل المشرق تجاه المشرق أنقلنا مو ذرة أرع والمغرب ولكن الذرة تورتك أيكنا الخير قاسنا أيكنا الخير وندا تعالى صلى سكيب من آمن بالله وندا إيمان ذا الله من آمن بالله كاك أن تبتد الإيمان وندا إيمان ذا الله واليوم الآخر da kuma rana ta ƙarshe wal mala'ikati kuma ya imani da mala'ikun Allah wal kitabi kuma ya imani da littafan da aka saukowa Allah yau wanda Allah ba aukin sarki ya saukowa annaba nan ka ga aka ce wal kitabi ya kamata a ce wal kutub to al mufrad al muhalla bi al yusbihu majmu'a ko kuma yahum wal umum yusbihu jama'a nan tun da an sa mishi al al'in nan istigrafiyar ta ɗauki dukkan da tawafai kama an ce alwal kutu hawa wanda biyu daga kuma annabawa nan kaga rukunne nawa aka ware an haɗe rukunne guda biyar to haka alƙur'ani yake wata ran ya haɗe rukunne guda biyar na imani wata ran ya haɗe hudu wata ran ya haɗe uku sauran kuma ya bayyana su a wani to a nan gurin in mun lura rukunne guda biyar aka wani wa ga rukuni na wari man amana billahi al-imanu billah wanda a kashin shi dukkanin nau'ika na tauhid suke wa yawmil akhir gari imani na ranar karshe rukuni na biyu wanda aka wadi kenan a wal mala'ika da kuma imani da mala'iku Allah ɗauki sarki wal kitabi da imani da littattafan da Allah ɗauki sarki sakuwa na wannan biyu da kuma annabawa wannan in mun lura a nan an haɗu guda biyar ko to a wani guri za mu ga an haɗu guda hudu a wani guri mu ga an haɗu guda mai kyau suna biyar in cikin aya ta amana rasul amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka sabko mushi wal mu'minu kuma mu'minai ma كل آمن بالله نكون نهار تكن في إيمان الله وملائكته دكما ملائكوش ركن يدمك وكتبه دل التوفان دع الله أوكي سركية تقوى النبوة ركن أكو ورسله دكما من ذنش ركن نهدو to a wannan ayar rukuni biyar bari in karanta ayar magawa zai hudu mana rukuni na cikon biyar da aka wani آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن الركن يؤمن منكم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير nan da akwai a cikon ayan da akwai cikon rukuni na biyar na to ina yake na wa ilaikal masir Allah makoma zuwa gare ka take shine ranar tashin kiyama idan kaga rukunne guda biyar a nan ko haka a wani guri ma an haɗe su da siga wanda ya kafirce ma Allah wanda ya kafirce wannan rukunnan guda biyar wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi kaga rukuni biyu wa kutubihi هذا ركننا أكوكو ورسله ركننا هدو واليوم الآخر هذا ركننا آه، تكون بيار واليوم الآخر جيد sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana wanda ya kafirce fa kaddala da ran bai da kinan kaga na kinan kaga rukunan sautin ya yi tafi ko na na kinan kaga rukunan guda biyar sun sun cika to wannan sai kuma wata aya ta bayyana cikon rukuni na shirki shi yasa za ga wasu mulhidi za su dinga inkari da cewa rukunan imani guda shirki saboda an samu wata ruwaya an bayyana shirka kawai an bayyana biyar kadai imani da kaddara dan bai zo ba a cikin jerin gwanan ayoyi da suka bayyana kaga wannan bai tabbata wannan magana ce mummuna kinan guda shirka ne cikon shi ne ma ce wa dalilu qawluhu ta'ala da kuma dalili akan cikon rukuni na shidda wa qad Allah ka tazarfi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna wana usuli ne na al'azma Allah ba ke sace ce lalle mu kulla shay'in kowane abu da ka sani khalaqnahu bi qadar mun halitta shi da qaddar mun kadarta halitta shi muka halitta shi duk wani abu da ka sani ya zo ne ta hanyar kaddarawa Allah Allah ya halitta shi ne ina kulla shayin khalaqnahu bi qadar hawa kuma wanda wata aya a cikin suratul furqan ta akka da haka wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah madaukin sarki ya halicci komai kuma ya kadarta shi kadartawa shine al-imanu bil qadri khayri wa sharri to abinda Allah ya halitta abinda Allah ya kadarta zai iya zamtuwa game da bawa alkhairi ne zai iya zamtowa sharri ne to dole ka yi imani da cewa kaddarawa Allah ce halitta Allah ce shi yasa rukunai ko kuma tushishika na imani bil qada wal qadar guda hudu wanda mun yi bayanin su a darasin da ya gabata a hujje shine al iman bi al ilm wal kitaba wal khalqi wal mashi'a ka yi imani da cewa duk abin da ya wakana Allah ya san shi tun ka hanyar da ce bayi yaya zai kasance ta yaya zai kasance tun ka hanyar da ce bayi tun ka hanyar da san bai da kasance ga baki da Allah ya riga ya san shi da ilimi wanda yake na azali ne tun asalin farko kayan ma a san za a yi mutane Allah ya san yadda zai kasance ko mene ta yaya zai kasance a wani lokaci a wasu ba yana da masani a kan haka ma dama rabbi alimun bihi fa fadri mu'mini tun da ubangiji na yana sane da haka na yi imani da shi duk abin da zai bai taɓa kwanci da shi a zama ba Allah imani da kitaba ka yi imani da duk abin da ya kasance yaya zai kasance a wasu ba a wani lokaci Allah ya rubuta shi a launin mahfuz tun kayan ya halitta tambayi da kasai da shekaru aru aru Allah ya halitta alƙalami ya ce rubuta ya ce mai zai rubuta ya ce rubuta duk abin da zai kasance a duniya har lahira duk abin da ya rubuta Allah ya rubuta shi a launin masu biya da rubuce tun da a rubuce yake ba a gogewa ne ne ya kata da hankali ka fi ta gabiya ka yi imani ka sarrafa wa ka koyi ku yana koya maka yadda za ka yi imani da azawar ka sai kuma na uku shi ne al'imanu bil mashi'a duk abin da zai kasance duk abin da zai wakana Allah ya so ya kasance Allah bai so ba ya taɓa kasance وما تشاءون إلا إن شاء duk abin da ka ya wakana ya gudana ya kasance to Allah ya so ya kasance in Allah bai so ba ya kasance kuma in Allah ya so zai kasance dole ya kasance ko ne da ka idan ka san da ma Allah ko da da sai kuma al iman bil khalq na hu na kashi kai iman da duk abin da ya kasance halitta Allah ne tunda Allah ya so ya halitta shi dole ya kasance yan ka da hankali ka kuma in ma kana so abin ya zo maka da sauki za ka koma ne zuwa ga Allah ha yanqu Allah ma yasha wa indahu ummul kitab yanqu Allah ma yasha wa yahdi wa indahu ummul kitab Allah girgan ku lafi mahmud an yi shi in ya ga dama ne ya goyi abin da ya kasance ka nemi da wuri shi ba ka je gurin koka ba ba ka yi ƙari da yaji ba ba ka yi zalunci ba ba ka yi kaza ba ka yi kaza ba ko ba zuwa kaza shi yasa mutum ya rike wannan zai samu sauki shine al-imanu al-ilm wal kitaba wal mashi'a wal khalq ilmun kitabatu mashi'atu khalq shine sauki ga su take wannan rukun kowanne yana shiryar da zuciyarka Allah ya kiyaye malamai suke cewa Allah maɗauki sarki ke cewa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya yi imani da Allah Allah zai shirya da zuciyar shi malamai suke cewa kai ka ce wannan aya tana magana ne akan rukuni na al-imani da qada wa qadar in kai imani da qaddara kai imani da Allah kai imani da qaddara ta alkhairi ce ko ta sharri Allah zai shirya da zuciyarka ta samu itminan da kwanciyar hankali bakata da hankalin kawai kaga wani yana da kuɗi ba ka yi wani shahasta da ko maka da ba ka je maka yi aiki na asha na ɓanna don neman duniya ko maka da haka Allah ce na ke wanda su ne dalili na wanda hukuni sai mu tafi zuwa ga martaba ta biyu almartaba al-thalitha mun ga almartaba al-ula al-islam almartaba آه الثانية الإيمان توزع المرتبة الثالثة لا مجال الإحسان نعم مالتي المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون النحل وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ملكة المرتبة الثالثة مرتبة دمر ya gada yana garin addini dini addinin musulunci yana da martabobi guda uku martaba ta mara al-islam tana kasancewa ne da ayyuka na bayan ko mun ga rukunin islam rukunin musulunci suna bayani ne akan ayyuka na zahiri martaba ta biyu al-iman tana bayani ne akan ayyuka na batini na zuciya mun ga rukunin imani dukan suna bayani akan ayyuka na zuciya ko martaba ta uku al-ihsan kaiwa makura wajen kyautata ibada da kyautata imani da kyautata musulunci da kyautata dukkanin ayyuka na addinin musulunci shi wannan al-ihsan al-ihsan min ahsan yuhsin al-ihsan kyautata abu al-ihsan kyautata abu abu kamar zai iya kasancewa mummuna zai iya kasancewa bai da kyau amma kai ka kyau da tashi kai kare shi kuma yana Allah na san bawa in zai aikata aiki ya kyautata shi inna Allah yuhibbu idza amila ar-rajul amila an yusinahu wa yusqinahu Allah na so auka baka so sama a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi Allah na so bawa in zai aikata wani aiki ya kyautata shi aikin ibada ne ko aiki na duniya ko mu'amala ce ta mutane ka kyautata mu'amala ka kyautata ayyukanka ka kyautata neman arzikinka da halakinka ka kyautata neman ilimin ka kyautata harkokinka na addinin musulunci ka kyautata ibadarka ka kyautata mu'amalarka da na kusa da kai da na nisa da kai shi ne martaba ta al-ihsan shi sama da yake ta al-ihsan na wa'ala ihsan ma'al khaliqi wa ihsan ma'al khalqi al'ihsanu ma'al khalik kyautatawa tare da ubangiji duk mu'amala da za ta kasance tsakaninka da kai da Allah ita ce ta ibada ko to ka kyautata ta ka kai makura wanda ita ce malam zai rakka za ka dai al-ihsanu ma al-khalq kyautatawa tare da halittun Allah halittun Allah kala kala ne mutane wa qulu lin nasi husna ka ga mutane magana kyakkyawa mu'amala kai da su kyakkyawa ahsanukum an tabbai manzo Allah me yake sanya aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar mu'amala kinan mutane ka kyautata mu'amala ka da su na kusa da kai har zuwa da nesa da kai ka ka zamto farzan khalizar qalbi ka zamto mai kyakkyawar mu'amala sannan kuma hazo da akwai dabbobi ya zo a hadisi manzara ta nace in yanka ma za ka yi fa ahsinu kitlan a kyautata yanka in za a yi yanka in dabba za a yanka ta kaga mutuwa zai za ta duk ɗin ka kyauta ta yanka ka wata abin yankanka ka hutar da ita kada ka azabtar da ita da sauransu kaga wannan kyautatawa ce to duka ana so ka kyautata da dukkanin bayin Allah to shi wannan bayanin kuma ma da zai rasa ba kan al-ihsan ma al wanda al-ihsan kyautatawa tare da Allah sai yake sanya ka kyautata mu'amala ka da kai da bayin Allah jahiltun wanda hatta da shukka ka zo ka tuntuɓe ta ka karya ta gurin da mutane suke amfanuwa in kana da kyakkyawan mu'amala ba kai sai dai in jaran da ba hatta da ka zo ka yi bayan gari ka zub da kazamta a hanya ka kwashe gwalolo ɗin yadda mutane suke yi a yau daga ka ga alamun zuwa hali ka kwashe gwalolo waye ce maka ruwan wannan da zai wuce da gwalalan naka ba zai je bai bata wa wani hanyar wucewar shi masallaci ko ya shiga mamanin wani masallaci hazu ko kuma wani ya zubo sharar shi wani ma subhanallah har kwashin shi bai kwashi a gana akwai matsala Allah ke su kiran wannan shi ne al-ihsan sai mu dawo kan wani mala yace al-ihsanu ruknun wahid ihsani yana da rukuni guda ɗaya wanda rukuni ɗaya ne amma rukuni ɗaya ne amma yana da martaba yana da daraja biyu yana da mataki biyu mara rukuni ɗaya ne shi ne an ta abu da Allah ka an daga zara mu dan da kuka ramu sai na wuri raka yanda ya zo a hadisin manzala wanda ya ramu yin amma kuma yana da martaba biyu yana da daraja biyu mataki na ɗaya da na biyu mataki na fari shi ne مقام المراقبة متاكي نبي مقام المشاهدة متاكي نهاري مقام المراقبة متاكي نبي مقام المشاهدة شي متاكي نبي شي بابا شي نكاكي شي مقرأ مقام المراقبة شي كي إبادة ألا نادرنكا kana mai lura da cewa Allah na ganin ka yana murakabarka yana ganin ka da haka za ka tsaya ka yi aiki na da nufin wanda shi ne matakin da na hari to in ya yawaita yin murakaba murakabatin da ta yawaita a gare kana lura da Allah na ganin ka ya yawaita a gare ka har ka kai makamin mushahada cewa kamar kana ganin Allah da sifofin shi da hamma shi ba da zatin shi رؤية الله أو مشاهدة الله بصفاته وأسمائه لا بذاته كنا غني صفوفهم الله لأكي وجه التوحيد بأسماء وصفات كنا غني صفوفهم الله جليل عليم كنا مشاهدة أوصاف الله كنا قار إيماني تهون البيتا كلمة كذلك لا تشكر يا رب يا إنسان وجنتك توليه كما قال ركني إيه yana da daraja guda biyu yana da martaba guda biyu yana da makami guda biyu makami na fari makami musha muraqaba makami na biyu makami al-mushahara duka shi kuma yazo a hadisin manzo Allah kuma hadisi jibril kamar yadda malam zai turo wani wani bangare daga cikin sha'anin ya wada muna sannan kuma mu za mu ga hadisin insha Allah bala yace wa huwa shi al-ihsan كلام من هذا الإحسان مع الله مع الخالق مع الذي بيان شيكما الإحسان مع الخلق مرقع من بيان شكور كلام هذا يتي وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شيء الإحسان شيء أن تعبد الله ka bauta ma Allah madaukakin sarki ka annaka tarahu kamar kana gani shi wannan wal maqami an ta'budu Allah ka bauta ma Allah madaukakin sarki ka annaka tarahu kamar kana ganin shi bi awsafihi wa asma'i la bi zati kamar kana ganin shi da sifofin shi da sunayen shi da asar din sifar shi da sunayen shi ba da zatin shi wannan wani makami ne makamin mushaha Allah kaga shi aka fara mana saboda shi aka yi so ka kai wala sai kuma fa in lam takun tarahu in ba kai ba wannan martaba ta makami na mushahada ba kana ganin Allah ba da sifofin shi da sunayen shi fa innahu yaraka to ka tsaya a wannan martaba ta cewa Allah na ganin ka ya raka wa yuraqibuka yana ganin ka yana lura da kai yana lura da aikin ka kada ka bayyana ibadaka wannan makami ne na al-muraqaba don mu rike wannan makamin mu to wajen an ta'budu Allah ka annaka tarahu dan sufiya ta yi barna a wannan hada guda ta sufiya ta yi barna wanda muka ce makami ne na mushahada ko sai suka ce an ta abu da Allah ka annaka tarahu bi zati ka bauta Allah kamar ga ka gashi kana ganin shi da zati shi wannan bai dace ba aqida ce mummuna ba a ganin Allah da zati shi a nan doron duniya wabai annabi Musa ya ne bai ga Allah bai gan shi ba da zati shi a nan doron duniya ba a ganin Allah wabai lan tarani a duniya har abada a duniya ba ka taɓa gani amma a lahira hadisai da dama sun tabbata manzare za su ga Allah maɗaukin sarki game da manzara sun ya ga Allah ko da ga Allah wanda aka yi da iraji da shi da akwai saɓanin manzare sun tabbatar ya gani wasu sun tabbatar da gani amma abin da ya karin da shi ne bai gani ba hadisi ya inganta nurun anna a rawa lau kashafa subhatu waje lau kashafa سبحات وجهي لأحرقت كل ما انتهى إليه بصره أما درجة التي حتى يا ذنب شيء عند يا لا إيجاد شيء دا حتى شيء يا قولي ذكرني عندك الله على جبهة دا دنيا ما لك تقول كي كان حديث وانا قال إذا كويس قال لي ما دمع دمع حقا هذا عند شيء تتولى أو ذاك الشيء تأثر الله sun tattauna da Allah sun yi hira da Allah sai ka wani da akwai shi ba na shi ba shi yasa da dama ɗaliban ilimi suna shiga cikin rudani da tsoro da firgici in suka zo fassara da wannan Qur'ani saboda mutum bai karanta ba shiru shi yasa ake bukata kada ka dogara a tarjama an wani ka wani ka rike ka rike yadda malamin ka ya tarjama maka kai ma kana so ka isar to da ka zauna kana zuwa wurin za ka shiga cikin imuwa da rudani idan mutum ya san me ake yi kenan ka annaka tarahu bi sifatihi wa asma'ihi wa atharihi kamar kana ganin Allah da sifofin shi alimun ne ni ilmi ha qadirun ne ne karfi iko ne qaharu ne ne iko ne ne buwaya ne gafurun ne rahman ne da sifar shi da sunayen shi da gurbin kuma ga rama ya maka ga lafiya ya baka kaka tunan da wannan ake da shi amma da zatin Allah ka kiyaye in ma ka je ka wani malami ya yi bayani akan haka ka san da cewa wannan magana ce saboda za su sofi Allah ce na sai malam zai faɗi dalili a kama kenan wannan ruksa ruksa ce mutum ya shi yasa malami ke cewa idan mutum bai iya ba al'arba الأربعون النووية وكما الأربعون حديثا للإمام النووي بل إيا سوا بي كرنتي سوا أغبر مالمي يكيا يأهل إشي بياني أكل سنة من ذا الله سنة تبدأ أتكين لكوابين إمام الأربعون النووية لنا يعني تروى حديثا دا أحيى زومك لشباع to in ka karance su a gaban malami na sunna wanda ya tumba sunna zai hujja maka iskalat din da suka yi zo maka kaga da gaske su وذلك أن عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أقول سمعه الذي يسمع لي وبصائره وإن حديثا إذا ما هو إذا متعني suke kawo shi gobe sai Allah ce wanda malaki cewa shi ta yana da muhimmanci mutum kai ya raina karatu littafin al'arabun sauya ya fara karatu da shi ya yi tsakanin shi wallahi da dama za a ga mutane wanda suke hawa bambarnuka su ɗauko manyan manyan da tawafai wallahi hadisi a cikin arabun hadisi ba sa iya fassara shi daidai ko su bayyana ma'anar shi daidai wasu kalmomin kawai kwatanci wanda ake a wuce haka da akwai matsala shi yasa ake so mutum ya fara karatu da kishi malamai a kowane fanni sun tsara da littafin da za ka fara karatu da su daki bayan daki daki bayan daki haka je da su Allah ce ba Allah ce ba Allah ce na bayan ke cewa wani dalilin qawluhu subhanahu wa ta'ala dalili akan wannan hukumin fadar Allah madaukakin sarki fadar Allah qawluhu subhanahu fadar Allah arziki ya tabbata a gare shi wa ta'ala ya ɗaukaka shi ne ayan nan da suke cikin surat nahal inna allaha lallai allah maɗaukakin sarki ma'an ladina taqaw yana tare da masu taqawa masu tsoron allah wallazina hum muhsinun kuma wanda suka kasance masu islami masu kyautata yana tare da su ma'iya ce khassa ta girmama su ta darasta su ta kama musu ta agaza musu Allah na tare da su kaga wanda ya nuna cewa da akwai wani mataki wanda ake ce mishi al-ihsan wanda ɗoriya ne akan attaquwa attaquwa za ka same ta bin imani ko to wannan kuma za ka same shi bayan imani kaga inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ma'an ladina taqaw yana tare da masu tsoron Allah wanda suke da imani ke masu tsoron Allah wannan zina wani mafisiyar kuma wanda su musulmi ne da haka dage ka yi kokari ka zanto cikin mai ihsani ha kuma ne gashi a cikin sautu lil ladina ahsanu husna wa ziyada wa lalle tabbas wanda suka kyautata ayyukan su na ibada da mu'amala suna da alhusna kyakkyawa ita ce aljanna wa ziyada da ƙarin shi ne garin Allah yanzu kaga wannan matakin ka yi kokari ka zamto kana cikin shi wanda sai kuma malai ce wa qawluhu da fadar wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wanda ayoyi ne malai kawo kusan guda hudu wanda suke cikin suratul shu'ara Allah madaukakin sarki ce wa tawakkal 'ala al-aziz rahim ya kai bawa ya kai musulmi ya kai mu'min ka dogara 'ala al-aziz rahim akan العزيز مبواي الرحيم برحمة دومنيا شيء الله مبارك فيك إن كما يدو خطاب نهاك يوم الله يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كدوغرا أكن الله وذشين العزيز الرحيم إن كما كدوكا دكا من الأمة شيء يا كي باو يا كي مسلم كدوغرا أكن الله مبارك فيك دون الله مبارك فيك وذشين العزيز مبواي بابا أبدا يكي رجاي الله arrahimu mai rahama ne dawwamammiya in kana so ka samu rahama ta har abada ka koma zuwa gare shi ya maka rahama nan duniya da shakkin jin daɗi a kuma lahira allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka a yayin da kake tashi kake bika ka tashi ka dawo kuma a cikin sallah ne ko a cikin wata mu'amala ka kidan Allah yana ganin ka fa in lam takun tarahu إنه يراك هذا دليلنا شطر النبي لمقام المراقبة هذا شكما المراقبة دليل المشاهدة إذا مقام يا مراقبة دليل يتوى أقول مقام يا مشاهدة بأسمائه وصفاته وآثاره طيب كما وتقلبك في الساجدين ينا غنم كيكا ووكا تتمع صلى إنه هو السميع العليم للي Allah maɗaukin sarki shi ne a tsari mai ji duk abin da yake wa kana na haka tsaya ka kyautata ibada ka ta magana a gare shi al'alimu masani da dukkanin abin da yake wa kana ka tsaya ka kyautata dukkanin ibada ka ta magana ce ko ta aiki ce ko ta zuciya ce ko ta dukiya ce ko ma ta menene ka kyautata ta sau da dama za ka ga mutum dalilin na rashin wannan makami na muraqab muraqabatillah balantana ma ba a ci da ya kai makamin mushahada dalilin rashin makamin na muraqaba kina rashin istani za ga mutum din a gaban mutane zai kalla zai kyautata rukuɗi da karatu da kira amma in shi kaɗai ne a gida subhanallah wut wut wut ya yi wani masallacin rumbo ga gaggawar sallah subhanallah ɓannin da yake a sama kaga da akwai mutum in bai haƙƙaƙa ba cewa Allah na gani shi Allah ta maka shi kama da suke sa al-muhsin mutumin da ya kai wannan martaba shine wanda ibada shi a gaban mutane ko a wajen ko ba a gaban mutane ba ɗaya yake yana kyautata ta barwa da Allah ma in yayi halwa da Allah ma ɗauki sarki ya yi kyautata su makwa haka kuma da abin da zai a gaban mutane su yaba da abin da zai a bayan da mutane su yaba zai kyautata su Allah ce maka Allah sa mu cikin wannan martaba wannan kiran kaga da ayat tana magana akan cewa yayin da maza su yake sallah ko to anan ma mutane sun kawo iskariya suka ce annabi ya raka shi na fito Allah ma'aukin sarki shi ne wanda yake ganin ka a yayin da kake tashi cikin ɗan ma'aifanka وتقلبك في الساجد كما تجد يا وكا أتكين قطم ما إفنك لك كننك وإنما سين سلاي هذا إذا كان لي وين سين أنا بقاطع دليل هذا أنا بقاطع دليل كمان أنا كيف هذا أبي جاي بيسا نفس الشيء وانا أبي تنا يزي يلا علاقة بين وانا بقوم بكتي كام وبركام وكتي kaga nan wani tafsiri ne da hujja ne da dalili barantana kuma hannu da ma'anar shi kararin wani ya kawo da yake wasu na dangane da imam ahmad bin hanbal a bakin shi ya ta kawo su da ce shi ne kan wani kan wani kan wani kan wani kan wani ya ta faru wa masu zaruwa har yi da ya ji annabi ibrahim imam ahmad bin hanbal wani ya rayu a karni na uku ya kawo dangane shi yadda ya har zuwa ba da Ibrahim bai kawo wa hujja bai ka da yini ba bai kawo ta ce wani aida ko bukatar kai da ka kawa kanka tambaya an ya kwa idan ka ga ba kowane kwashe ko ba kowane harari gido ba da haura da ya za a kawo bakka da dalilin kai Allah ce baka na bala ce wa kawo ta'ala da faɗar Allah ɗauke sarki wanda aya ce a cikin sauci wani وما تقول في شأن أنا قلت كيفية براءة تسوى أتكلم ولا لمري الشأن شيء الأمر واللمر براءة تسوى ما شأنك أي ما أمرك ماذا؟ ليس كدارتك ليس ما الأمر هذا هو ما شأنك في الأمر لباب وانك أتكلم الأمر ماذا؟ الشأن شيء الأمر وما تقول في شأن براءة تسوى أتكلم ولا لمري wanda zai kasance na har'ade ko na aiki ko na kallo ko na mai ne wa ma ta domin hulun ƙwa'an kuma ba za ka karanta ba wani ɓangare na tsira a cikin alƙwa'an ba wa ma ta domin ainihar ƙwa'an min ƙwa'an ya ainihin tsira a su a ranar alƙwa'an ya zo da mana a tsira saboda bai yayuwa wa ma ta domin bakka karantowa daga cikin shi alƙwa'an an gama magana kan alkur'ani ko yin qur'ani da ya zaka kuma lo daga alkur'ani kaga da akwai magana ko wa ma tatlu minhu baka ba za ka karanto ba minhu daga cikin alkur'ani min qur'ani daga ba ka karanto mu qira'a kai wata qira'a daga cikin alkur'ani fa ce sai Allah ya san da ita wala ta'maluna min amali kuma wala ta aikata wani aiki illa kunna alaikum shuhudan fati sai na mun kasance ba muna hadarce shuhudan muna hadarce muna ganin da abin da za ka kasance da Allah mawafin sarki in to fi duna fihi a yayin da za ku kutsa cikin wannan al'amari ko kuma cikin karatun Qur'ani nan ko cikin wani aiki da za ku aikata don kaga me yake sa wannan dalili na makamin muraqaba da mushahada a wannan dukkanin ayoyi suna tabbatar da الإحسان شيء مراقبة الله ومشاهدته وأن جنازته وذلك نعم شكرا جزاكم الله خيرا زي كان هذا الشيء dalilan da mana ya faɗi sai ba sani ba an kawo takarda shi kuma hadisin idan mun so a yau da mai iya tashi ne kuma takarda ta ko kalima ma iya karanto shi ko tun da duk sharin shi ana gaya gabata eh babu matsala to khaira insha Allah da yanzu ku ko yawa je shukran da bakan da khair mana yake cewa kafin mu fara mun taɓa sarki al-arba'un an-nawawiyya ina ji a masallacin bin fojo wanda shi ne farkon karatun da aka fara sa a wannan masallacin duk da karamcin shi alhamdulillah bayan shekara shida ana karatun suka cikin shi alhamdulillah sannan kuma wani lokaci a nan masallacin mun taɓa yin karatu akan wannan hadisin sai muka ɗauki janibi na adabu talibin ilmi ya a tambayi mana da shi za ka karatu cikin insha Allah a sanar shi ko ka kawai kiran hadisi ne ilimin mutane a cikin shi malamai suna ce mishi suna ummu sunna fatihatul kitab ita ce ummul kitab ko fatiha ita ce ummul kitab ta tattare ma'anonin da yake da suna alqur'ani to shi kuma wannan hadisin ummu sunna ne duk ma'anonin sunna duk hukunce-hukunce da suke sunna ya tattaro a cikin shi da akwai ladabi na neman ilimi a cikin shi da akwai hukumce-hukumce na addini a cikin shi da akwai hukumce-hukumce na aƙida a cikin shi da akwai ɗabi'u kyakkyawa da mu'amala kyakkyawa a cikin shi da akwai kaza da akwai kaza da akwai kaza ga su Allah ba a alkiyama shi kama duk ta ci mishi ummu sunna kirin ya tattaro ma'ana sunna da magana sama insha Allah yanzu wannan karatu za mu shiga mu yi shi ne a takaice tunda kusan duk abin da muka za muka gabatar a cikin wannan asalin sharhi ne na wannan hadisin al'asul sami kusan shari ne na wannan hadisi dai malaki cewa wajjalilu min sunna hadisu jibrila alaihi salam المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها فأخبرني عن أمارة عن أمارتها وفي رواية عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ملي مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم wannan kira shi ne hadisi jibril wanda yana daga cikin hadisai masu ɗan tsawo ina ji a cikin al'arba'in da nauriya shi ne hadisi na biyu ko na biyu ko yawwa na kaga yana daga cikin hadisai masu wanda umar yake cewa wanda dalilin da sun ga dalili akan wannan asalin gabaki ɗaya minar sunna daga sunna ta manzon Allah ta zama kenan hadisan manzon Allah ta hadisi jibril hadisin da ya shahara hadisi bai wanda malamai sun yi rubutu suka masu zaman tasha da akwai littattafai kawai akan wannan hadisi suke yi littattafai da dama wanda iya wannan hadisi suke bayan da shi hadisi jibril alayhi salam idan man sha bayyana wa mala'ika an haɗe shi da ake alayhi salam annabawa da suke kafin manzala ta an haɗe shi da ake alayhi salam wanda manzala ta sama za a ce sallallahu alaihi wa sallam sahabbai radiyallahu anhu malamai wanda ya rasu rahimahullah wanda yake da rai hafizahullah wannan tsarin shine mafi yawan malamai suka ta haka hawa jai malai ce hadisu jibril alaihi salam al-mashhur wanda hadisi ne shahararre hawa sai kaga me yasa aka sa shahararre da ɗaliban ilimi da wanda ya taɓa ziyartar littafi na hadisi tunda in zai kare karatun hadisi da ka wuce a hadisi ɗin nan da ake koyawa ɗalibai ita ɗin tsananin hadisai ka hamsin hadisi ko makamantan haka wanda za ka shiga shi ne al'arabau na nauyi kuma ka san shi kare shahararri ne shi ka da hadisin da ya zo a littafi na al'arabau na wani hadisi ne shahararri tunda littafin ya shahara kusan da shi ake fara neman ilimin hadisi fadar Allah ce mu عن عمر بن الخطاب بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كده رضي الله عنه عن الأشقال بعد ليش قال عمر بن الخطاب كده بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا رواية كتبنا ونلوك في مكة جاء ظلم من الله وترواية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلوك في مكة جاء منا التوحيد a gurin manzon Allah sallallahu alaihi ta yau wata rana a wannan a yayin da muka kasance muna zuwa a gurin manzon Allah za ta yau wata rana in sana alaina rasul sai wani mutum ya fuskanto yana zawa in sana alaina rasul wannan mutumin yana da siffofin da yake da cewa ba ɗan madina bane ba kuma abun mamaki ba ba alamun ya rage shi ne shadidu bayanin siya yana da tsananin farin tufa shi kuma in dai a da kayi bulaguro dole a ga dauka a cikin ka kai ko a yanzu in dai kayi bulaguro bai dan tahiya a ga alamun dauka dauka kura-kura a cikin shadidu bayanin siya mai tsananin farin tufa malamin ta nan ko kuma da akwai ana so mutum ya zanto yana sa fararen tufa mutum har da magana yana son su kuma da shi ake yin da kafan na kashi tsama da su ba kashi sai mustahabi ne abin da ta fararen kuma wani karantar kula a cikin shiri a satin da ya wuce ake ba ni wani labarin da akwai wani ɗaya daga cikin yan uwa da aka tashi da a togo ma ne ko shi ya shirya a mutu a hanyar neman jihari a hanyar mai kyau suna da awa yana kawai mota kai tana shirin faruwa a samu hatsari sai wani ya ce mishi tun da ka shirya ni na yi ka shirya kullum da da kafin da ya ke yawa ya ce da gaba ya ƙara zama a gaba a gaba ko zama da Allah ke na kawo wannan fararen tufa suna tuna maka da mutuwa suna tuna maka da mutuwa na shahidu bayanu siya mai tsananin farin tufa kinan babu alamun ya yi bulago shahidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi gashin shi baki ne babu alamun kuratun babu alamun yayi da lafiya ana so mutum ya zamto ba gashin shi yana da baki amma ba a ce baka raba yana da baki ta wajen wanke shi ta wajen shama mishi da yake wasu na mai da sauransu in ya riga ya zama wani to ka haƙura ka dangar haka domin burba haske ne daga cikin hasken Allah maɗaukin sarki yake jefa a bawa in ka ce baka so ke nan kaga ba kuma matsala haka شديد سواد الشعر بالقلم بالإنقاش لا يرى عليه أثر السفر باء غنه على مون بلاغو أتعرفش باب على مياه بلاغو أداكم أنت كاي بلاغو كودا دغنر زوا تهيئ دا بات ديوا to sai an ga alamun kayi tafiya saboda ga sahara ce sannan kuma da ga ƙura tafiya kawace da sauransu me ni'ima ta yi a nima shi ne wanda ya hau kan hau da shi zai hau kan me yake suna amalanke mai kuma ita ma dai ƙura ya tashi ne wala ya arifu minna ahadu daga cikin wajen madina babu wanda ya tashi kina alamun ba ɗan madina ba ne ba ɗan bulaguro ne kuma amma babu alamun bulaguro kenan tun daga nan za a fara gane cewa eh lalle mala'ika ne shi kuma mala'ika jibrilu daga khalid yana zauwa ne a sura ta wani sahabi wanda ake cewa shi zai iya alkal to bai zo ba a wannan surar da ya saba zauwa wa ba idan ya zo a wata sura daban dan mala'ika wata nan ya bayyana ga manzon kuma da surar shi wata nan ya bayyana da surar wannan sahaba wata nan ya bayyana da wata sura ta wani mutum daban a wannan gurin ya bayyana da surar da ba ta mala'ika ba kuma ba ta addiya alkalbi ba ba wala ya arifuhu minna ahadu babu wani wanda ya shan shi daga cikin mu mu mutanen madina kenan kaga ba kore ba dan gaba biyo ba alamun da gurbin yazo kuma babu alamun da ko kaga tun daga nan za a gane cewa idan ne mala'ika wala da yazo kai tsaye da kiyama hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kusa duk da wannan Allah suna sama shi sama da suke tana daga cikin ladabi na neman ilimi in ka zo kanka tsaya baya baya in ka ba a zoma a kai a nan yake hawa shi wannan daga cikin ladabi na neman ilimi fa asnada rukubatai da rukubatai har dan aba kusanci da yana manzana sama har ya jingina gwiwoyin shi a dab da gwiwoyin manzana sama kenan yadda gwiwoyin shi suka kusa da gwiwoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا فأسند أصل الإسناد شيني أبي الجنجن ده أما أنا بجنجن ما بعرف كيف إنما أنا يعني يا يدب عبارة وأنا بياني لكن أنا أتي أكان وأنا وأنا كنت جاي سوسي ده مهم مزانا صراحة واضح أسند ركبتيه إلى ركبتيه يجنجن بيوش زوار بيوش مزانا صراحة ووضع كفيه على فخذيه ya ɗora tafuffukan hannayen shi a kan cinyoyin shi shi mala'ika hannayen shi ya ɗora su a kan cinyoyin shi malamai suka ce irin haka ake so zaman neman ilimi ya kasance ko ma wani irin zama ne sawa'an zama ne na iqa'i ko zama ne na tarabbu'i kaga wannan zama na iqa'i ko wancan kuma zama na tarabbu'i ko wanne ne dai an kai hannunka kasa da yawo an ga hannunka ta kare gine ka dogara kana wasa da hannunka ta zuwa da makamanta haka alamun da akwai kallata da kimanin da zai ba ba shi sa wani yake ta irin wannan zama ake so a dangane ba ba wata fassara ma da yake ta wanda aka sanya alafakini ya tsora hannayen shi akan cinyoyin manzana sun kuma wannan fassara ce ba da malamai da dama sun fanna da haka annai wasu malamai suna fassara haka amma abin da ya fi shine ya tsora ta fuka hannun shi akan cibiyoyin shi wadda wa kala yake cewa ya muhammad ya ce ya muhammad ta habbai da saba ba ta kira ya suna manzan allah zalla ba ta kira suna manzan ya ce ya rasu allah ya nabi allah wa'inda suke yin haka su ne larabawan ƙauye al'ahram wanda allah ƙauye ke ce a shaddu kufra wani fata amma ba laraba ba zalla larabawan ƙauye mutanen ƙauye wanda su ma an ce musu ƙauyawa saboda sun jahilci addinin musulunci ta haka duk wanda ya jahilci addinin musulunci da zaifuka na musulunci da ilimin yadda musulunci ba ƙauye ne ko yana rayuwa ne a kowane irin birni a duniya kinan mutumin da zai zo ya ce Allah ya ce al'arabu ana yin laraba da shi to shi ne ba ƙauye tun da bai san addinin musulunci ba Allah ce maza ya Muhammad yake cewa ya annabi Muhammad akhbirni an islam ba ni labari game da musulunci shi ta ba Allah ba ku tuna cewa Qur'ani ma yayi hani da kiran manzon sama kai tsaye kamar da ta da alin da a rasul bainakum ka du'ai ba da hulba na yanzu za ka kira ɗan uwan ka kira mu za ka gane ka shi yasa sahabbai suke cewa ya nabi Allah ya rasulullah ha ya nabi rahma ko makamantan haka ha kenan su wannan laraba mutanen kawai sai da suke haka to shi wannan ya yi haka ne don ya ƙara jawo hankalin sahabbai akan abin da za faɗi ya ce akhbirni al islam ba ni labari akan al islam musulunci to nan sun aka tambaye ka menene musulunci kana da dama ka bada hamsa ta hanyar ta'arifin shi kana da dama ka bada hamsa ta hanyar rukunin shi to manzon sa ne ya bada amsa ta hanyar rukunin al-islam sai manzon sa ne ce al-islam an tashhadu Allah ilaha illa ta shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammadu manzo ne na Allah rukuni na fara na musulunci kenan wa tuqimar salah na biyu ka tsaita sallah kenan وتؤتي الزكاة فهذا زكاة ركننا أكو وتصوم رمضان ركن له كأذن سوة رمضان قال وتحج البيت كثير سئات الله إن استطعت إليه سبيلا إذا كسام دامة كسام يلوى تا زيارة عشاء الله أي أي حج ركن النبي كان كان يبادى بياني أكن تعريفي لمسلمتي تبياني لركن الشجي قال صدقت sai mala'ikan yake tabbas kayi gaskiya amma wa a hadisin tun har yanzu ba mu san ba wane ne mala'ika ne koko mene ne amma da ke mun karanta karshen hadisin shi yasa muke bayyana amsa mala'ika ya ce sadaqta to abin da ya ba sahabbai mamaki sai mai tambaya ya zanto kuma yana cewa an yi gaskiya abin da aka saba wanda yake tambaya bai san abin da amsar da ba a bashi ba ko mutum za a yi gaskiya idan tun daga nan dukkan da cikin alamun da tun zama musu mala'ika kaga shi shi ne umar da kafa da sai kawai yake cewa fa ajibna lahu sai muka yi mamaki ya ba mu mamaki da alubu ya sabbu yana tambayar manzo Allah kuma yana gaskata shi alhali wanda ya tambaya bai san ba amsa qala sai yace fa akhbirni an al-iman ba illa ba bi akan imani kaga ma kana dama bi ko ka yi tarihin imani da tarihin shi ka ba da masa akan imani da tarihin shi ko da rukunin shi ko da wani abu da yake niyaba a kan haka to ne yin magana sana ya ba da tarihi da ya ba da amsa ta imani da bayani da rukunin shi mazala ce an tu'miya billah ka yi imani da Allah rukuni na fara kenan wa mala'ikatu kuma ka yi imani da mala'ikun Allah rukuni na biyu rukuni na uku wa kutubihi ka yi imani da littattafan da Allah maɗaukan sarki saukawa annabawa rukuni na hudu wa rusulihi ka yi imani da manzannin Allah maɗaukan sarki da annabawa da Allah maɗaukan sarki ya turo su rukuni na biyar wa yau mai akhir ka yi imani da ranar ƙarshe ranar alƙiyama ranar tashin ƙiyama rukuni na biyar ko wa tu'mina da qadri da khairi wa sharri ka yi imani da qaddara alkhairin ta ko sharri ya zaga rukunin imani guda shida sun cika هذا قال تلقته يجي تبت كان كثير لأن تبدأ أرجع عم إما ماكي أخاري كرم هاري إن كان إما ماكي أبدا أقرأ من يتعش بكر من هاري هذا أكون أنقري أبو أم أكرم هاركو يباك مماكي النبي بايا باك مماكي هذا قال فأخبرني عن الإحسان بهلا بالي أكل إحسان بهلا abin da ya ba da amsa shi ga al-ihsan ma al-khaliq a ba shi bane mahallin shahid dukkan su mahallin shahid ne al-islam mahallin shahid ne arkanul islam marga mun gansu dalilin su al-iman mahallin shahid ne marga mun gansu ga dalilin su daga sunna al-ihsan shi ma mun gashi ga dalilin shi daga sunna kenan mahallin shahid din duka wannan aslin tani ne je Allah ya taimaka yace أخبرني عن فأخبرني عن الإحسان فعند بالي أكل إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه كبرت وألا كمر كنا جنيش لما قام المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن فكا جنيش تو الله أكل تسكين أجنك مقام المراقبة تيت إن كان جنيش لبعض أمسى أكل إحسان سيكون يمش تنبيه أكل القيام قال فأخبرني عن الساعة عن لا بالي أكل tashin alkiyama adda'a ana nihin da ita tashin alkiyama a wani guri ana nihin da ita wani ɗan lokaci amma a nan gurin ana nufin da ita tashin alƙiyama
قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل وأنت أكتم بيا بيهبا وأنت يتنبيا كنا المسؤول وأنت أكتم بيا وانيني من ذلك الخبر السائل وأنت يتنبيا وانيني ملائكة جبريل تو من ذلك الله فصم بيهبا ملائكة جبريل سن كان بل تنتبه كما يندك إمام حسين ما المسؤول عنها بأعلى من السائل وأنت أكتم بيا بيهبا wanda ya tambaya ta ke ni ma ban san ta ba kawai ban san ba lokacin da za ta shi wannan kaga tambaya ce an waqti majiya tambaya ce akan yaushe za ta zo wannan kuma Allah ya riga ya koyi kul ilmu ha inda rabbi ilimin zuwa ta yaushe za ta zo na gurin Allah Allah ya koye shi kawai sai yace fa akhbirni an amarati to tunda ba a san ba lokacin zuwa ta ba na labari akan alamominsa a wani guri a wata waya ya zo da mufrad a wata waya ya zo da jami ba a gani an amaratiha ba ni labari akan alamarta kaga mufrad ne amara al'amara al'alama al'aya alama ka wadda amaratiha jami ne na amara wadda قال أن تلد الأمة ربتها بيوة تأيي ورجيتها wanda malamai sun ta tafsiri da dama wasu suka ce za a yi ta yaki ne har mace ta wannan mace ta je ta sayi ma'aifiya ta zamto baiwa a gare a wasu suka ce aka yi ta yaki bayan za su yawa a mutum kuma barin aiki da shari'a ya yi yawa mutum na ya je ma baiwar shi ta aiki iya yadda ya bar ta mai yake suna ya ce intacciya amma uwar ya bai barta a matsayin baiwa har ita iyarta gaje ta wanda duka ne kusan ba shi bai hirin jayin ne kokari ne na bayanin malamai sai wasu malamai suka ce la maza na yana ba da labari a kan lalacewa da gurɓacewa tarbiyya za a yi lokacin da kai ka ce iya a matsayin mai gida ce ta ma'ayyata ma'ayyata a matsayin baiwata kuma a wani lokacin da ta bayyana karanta yin bayani ne akan gurɓacewar tarbiyya an tali da amatu rabbata baiwa ta ayi uwar gijiyarta ta ayi shugabanta har ka ga ma'ayya tana tsoron diyarta ka ga ma'ayya za ta wa iya wanki ta gyara mata kaya ta dawa mata abinci ta yi waye wai ita ɗan lakwance ta gama da kwal ta je jami'a tana lullabanta ma'ayyar take lallaba ta fata sun bata mata rai ta gama ta fara aiki tana ganin tana da kuɗi sai abin da take za a yi a gida an kaga wannan tsarin da yake kake bayani akan shi Allah ke wa an tara al-hufata kuma za ka ga al-hufata mutanen da ba su da takalma saboda talauci alhafi malla li'ana lahu alhafi wanda bai da takalma ta ga mutanen da da ba su da takalma don tsara talauci al'urata wanda ba su da kayan sawa a jikinsu don tsara talauci alhalata matalauta masu sifofin nan guda uku talakawa ne ba su da takalma don tsara talauci sannan kuma ba su da kayan sa a kirki don tsara talauci kuma kuma lo al'alata fuqa'a matalauta ne ri'a ash-sha'i wanda dan tsaba talaucin ma masu kiwon dabbobi ne kananu ba masu kiwon shanu bane ba wannan kana ce masu kuɗi ba masu kiwon raƙumma bane ba ba masu kiwon dokuna bane ba masu kiwon akuya ko tunkiya ne amma za ka ga canjin yanayi ya samu duniya ya tafa wani ya fi duniya sun yi kuɗi suna yin gina yana fi hatu su ha manyan gina ne kalli ɓangaren china kalli ɓangaren america a da ba su da kayan sa a iske barantana sa kalli ɓangaren musulmi yanki na musulmi nan ne suke cikin dukiya da arziki amma kalli yau su ne suke mallake da manyan abraj manyan girnika wanda ake ce musu na sai hafi sahabu masu taba jirgi kai wannan shi ne ke ta kawo da fulfura suna yin gine dogaye idan dai mun kan sauransu sun man faraka sannan shi wannan bakon nan ya tashi wala bistu maliyya sai na zauna wani ɗan lokaci a wata waya fala bisna maliyya sai muka zauna wani ɗan lokaci a wata waya fala bistu salasata ayyar sai muka zauna kwana uku sai magana wadda ke kantu wata ne tambaye ثم قال لي كما قال أتمن يا عمر يا كي عمر أتدري من كان شنكاكا وانين يزوي ولا تنبيا kaga duk alamun da yake bayyana mala'ika ne sun bayyana ko amma saboda ba da tabbat ba sa ba da ansa da zargi da zato ya bari da samu ilimi a gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuntu yace na ce ma manzon sama Allah wa rasuluhu alam Allah da manzon shi su tafi ba zan kita a zamanin da manzon sa yake da rai za ka wada Allah wa rasuluhu alam amma bayan magana sa ya isar da ilimin na addinin musulunci aka maka tambaya baka sani ba za ka ce Allah wa alam wala dukkan san maka mata babu inda za ka sa ta Allah wa rasuluhu alam yake na mutum ke Allah wa alam ba da Allah sai maka ثم قال غير ذلك فإنه جبريل ومن ذي لكسني وذي يزومك جبريل يزو أتاكم يزومك يعلمكم دينكم دن يتنادك أجنكم كما تنبيون دي بعدين أنا بقاتا دن يتنبيا كذكي كل سر معلومة يعني كذا wannan malamai ta wannan gurin malamai ke ta ba laifi ba ne ba in ka ga wani bai san ba wani abu ana cikin karatu ka yi tambaya ko da kai ka sani don ya sani da yin wani ko a yi faɗakarwa ko makamata haka kuma kenan kaga da akwai wannan a wannan ƙarshen wannan hadisi za mu gane cewa da akwai wata farita ta malaman pedagogy malaman tarbiyya da suke hudu tariqatul ta'alim tariqatul ta'alim wa tadris bi su'al wa jawab hanyar koyarwa ta hanyar tambaya da tana da kyau wani lokaci tana da amfani yara lokacin da koyawa yara da kuma koya kai ta huru karatu shin kun san kaza wannan ya haɗu kaza wannan ya haɗu kaza sai ka ce to gashi haka a ta yi yana kawo tabbatuwa Allah ke baka da sarkai ainihin wannan hadisin ababe da dama sun kumsha a cikin shi a takaice ne wajen bayanin shi da akwai da sababai da dama abin da ta kai shi da insha Allah za mu tsaya nan gurin abinda muka faɗi daidai الله كان كل ذنب احساسه وعبده وكان يذكر الله غفر تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.